أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yan uwa masu sauraronmu a ko'ina barkanmu da haduwa a wannan mahada bayan sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri mai suna ilimi da fahimta su ne jagora ba shakka muna mai uwa marhabin da wannan lokaci sunana aminu ahmad basanta yana tare da ku insha Allah a cikin wani maudu'i mai mahimmanci shine maudu'i game da usulul mazahib al-arba'a wato asali da kuma dalilai da malamanmu manya-manya guda hudu suke tsotso hukunci da gare su wato abu hanifa imam malik rahimahullah imam shafi'i da kuma imam ahmad bin hanbal a cikin wannan mahada insha Allah za mu yi kokari gurgurin iyawa mu tattauna akan waɗannan usul wato tushe inda waɗannan malamai suke samu hukunce-hukuncensu tun daga kan na farko har zuwa na ƙarshe idan lokaci ya bayar insha Allah. Um, za mu fara da sanin menene waɗannan mazahib al'arba'a su kaɗai ne ko kuma akwai waɗansu banda su kamar yadda malamai suke bayani um, tarihin musulunci akwai mazahib da yawa waɗanda da damansu Allah ta'ala bai rubuta musu wanzuwa ba zuwa yau a matsayin mazahib da ake bi a cikin duniya to amma Allah cikin iyawarsa da ƙaddarowarsa sai ya wajabta wanzuwa akan waɗannan mazahib guda hudu wannan dalili da wasu dalilan daban shi yasa al'umma suna da bukata zuwa ga dirasa waɗannan almazahib al'arba'a da kuma usul ɗinsu um, ibn taimiyya rahimahullahu ya ce bai halatta ga mutum ya ce shi bai da bukata kwata-kwata da waɗannan almazahib al'arba'a yana so ya fita daban ya ja nashi layi amma dai zai iya ya ce ba zai takaitu ga ɗaya daga cikinsu ba amma dai ce ba ruwan da su gaba ki ɗaya wannan ba zai yi ba to ɗannan almazahib al'arba da muke magana game da su ba su ba ne suka kafa waɗannan mazahib a matsayin cewa dole al'umma ta bi su to amma kasancewa su malamai ne wanda suka nemi iliminsu saboda Allah kuma suka karantar saboda Allah sun samu mabiya kamar yadda su ma suka yi karatu wurin waɗansu a dalilin waɗannan manganun ya sa su ɗaliban nasu da suke ɗauko ilimi daga wajensu su ma sukan je su yaɗa shi a wajen waɗansu balma cikin yankuna daban-daban da kuma garuruwa sukan je da wannan ilimin um, waɗannan almazahib al'arba kamar da muka shimfiɗa suna da usul wato tushe ginshiƙai da suke tsotso hukunce-hukuncensu a ciki waɗannan usul akwai usulun da suka yi ittifaƙi a kansu bi ma'ana da imam abu hanifa wanda shine ya riga su a shekaru ta ɓangaren tarihi da kuma imam malik rahimahullah da kuma imam shafi'i da ahmad bin hanbal sun haɗu akan al'adilla ko usul al'arba'a wato alƙur'ani mai girma da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma um, ijma'i na malamai da kuma ƙiyasi waɗannan dalilai guda a hudu waɗannan malamai sun yi ittifaki akan cewa dalilai ne na shari'a um, in mun ka fara ɗaya daga cikinsu shine alƙur'ani mai girma alƙur'ani tunda muna magana akan hukunce-hukunce ne duk da yake shi kundi ne wanda ya kunshi ilmuka masu ɗimbin yawa malamai sun yi bayanin su wanda alkur'ani shi kadai za ka samu yana takassusi a cikinsa kusan mara adadi amma babban abin nuni anan shi ne al'awamir wa nawahi wanda cikinsu ne ake samun ahkam bi ma'ana abinda za ka aikata wajibi ne ka aikata shi ko abinda za ka aikata haramun ne ko abinda za ka aikata yila makaruhi ne ko abinda za ka aikata a ce mustahabbi ne ko abinda za ka aikata a ce mubah ne bi ma'ana abinda malamai suke masu suna da mustawar tarafain wato shi yana tsakanin hani da umarni. Aiwa. To, waɗannan su ne al'ahkam wanda suka suna a taklifiyya. To, ina yake tsotso wannan hukunce-hukunce domin makallaf duk abin da aikata ba zai wuce wannan hukunce-hukunce guda biyar ba. To, ta wannan ɓangaren alƙur'ani ya zamo shine masdar na farko. Duk abin da za ka aikata a baka lada, to kamata ya yi tushen farko a ce a bincike dalilin a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaman da muka muke magana a kansu, kowannensu idan matsala ta zo mishi a matsayin tambaya, to yakan yi ƙoƙari ya samo amsa wannan tambaya a cikin alkur'ani mai girma, ya ba da ansa wannan tambaya. Alkur'ani mai girma ya kunshi ayoyi na hukunce-hukunce waɗanda wannan ayoyin kusan ana da ishtihali wajen haddade su ko iyakance su sanin su ga ɗalibi yana da muhimmancin gaske domin sa wannan aya tana magana game da hukunci na shari'a a kai tsaye ko kuma tana magana akan hukunci na aƙida ne ko hukunci na kista ko abin da ya kama da shi to ta wannan haujin na ƙur'ani ya zama shine masdari na farko a wajen tsotso hukunci um, alƙur'ani mai girma yana da kashe-kashe ta ɓangaren nuni ko dalala za ka samu wata ayar daban tana nuni wata tana umumi ga ainihin matsala ko kuma ta zo zahir abin da zahir shine a ma ya hatamilu ta'wilain amma ahaduhuma azhar min al-akhar takan tana da kuma nusus mi'an nusus shine nassi wanda shi la yahtamilu ta'wil kamar su maqadir zakawat ko um, al-ansiba na miraf wato um, gado misali walakum nisfu ma taraka azwajukum to wannan nasu kenan amma shi zahir akan karkace daga abin da ke nuni a dawo a kuma ga abin da ainihin shine marjuhi misalin wannan aya a cikin suratul baqara inda Allah ta'ala yake cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba malamai suka ce wannan zahirinta tana nuni game da nuna halaccin ciniki da kuma haramcin riba. Wannan shi ne zahirinta. Amma ta'awilinta shi ne na musawat bain al-bai'i wa riba. Me yasa saboda Allah subhanahu wata'ala farkon ayar cewa yayi alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba
na'am su wadancan da suke cin riba a ran kiyama za su tashi irin tashi na wanda aljani ya buga sai Allah ta'ala ya kawo wani abu mai kama da ta'alili yace abin da yasa za su yi wannan tashin saboda sun ce ai riba da ciniki ɗaya ne to shi ko Allah ta'ala sai ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba anan ne wannan nukutat ma'ana wannan aya ya bayyana na'am
to sannan kuma aya kuma takan zo matsayin am kamar yadda mun kace shi kuma am wato jinsi ne wanda yake da afrad a gargashinsa wato akwai ɗaiɗaiku wanda su suka haɗu suka ba da sunan wannan abun guda misalin wannan wa aqimus sala wannan aya tana magana game da a tsayar da sallah afwan ba wani ainihin son in kawo ba um, mai magana kan umumi um, eh, misalin wannan um, oh, afwan umumatul kitab suna da yawa akan Aiwa, kaga suna da yawa muna- haka.
muna iya kawo wasu daga cikin su eh, misali fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un ajma'una Eh, ka gani kaga wannan ajma'una gaba ɗayan su ne alhali Mm.
eh, suna ne guda ajma'un na'am.
amma ƙarshen sa akwai mm, a- wato ainihin afrad na jins sannan aya takan zo mutlaka na'am sai kuma ta buƙaci ta ƙayyidi na'am to حرمت عليكم الميتة matatu waddamu wa lahmul khinzir نعم wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqa har zuwa ƙarshen aya mm.
aiwa da kuma irin su idan mutum ya sata an ce yanke masa faqta'u aydiyahuma aidiyahuma Mm.
to kaga ai ai da anan mutlaq ne na'am yana buƙatar zuwa ga abinda zai Takayyidi.
takayyidin sa ya da Yawwa.
baibaice shi yawo to zamu zo kan masjidi na sunna wanda ita ta kayyade Na'am.
inda za a yanke na'am to a takaitan takaitawa shi alqur'ani mai girma masdari ne na dukkan waɗannan al'a'immatu al'arba'a na'am amma ba za ka samu saɓani ba na tushe sai dai na fara'i dangane da dalala aya kawai ba wai wurudinta ba ƙulani gaba ɗayansa ƙata'iyyatar wurudi ne na'am
um, mu je a gurguje dangane da masdari na biyu ko mu ce asali na biyu shine na'am a sunna na'am
ita wannan sunna ba shakka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayyana mana ma'anar abin da aya take nuni na'am
ko kuma sunna ta zo ta bayyana wani aikin da a- a bayyane kamar ƙur'ani bai ma zo da shi ba na'am amma ala ayata ala ayata hal wannan masdari masdari ne daga cikin masadir na na shari'a shari'a Mm.
Um, Imam Shafi'i rahimahullah shi yana da kusan wajahi guda biyu dangane da matsayin sunna a cikin ainihin shari'a. Wasu malamai musamman ɗalibansa sun ce Imam Shafi'i bai rabe ba tsakanin littafi da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su masjidi guda ne.
na'am amma kuma waɗansu suna ganin cewa abin da yake nufi da masdadi guda ne a ta ɓangaren wajabcin ittiba wujibul ittiba na'am Kamar- Wajib- wajibi ne ai aiki da ayyuka su wajibi ne a yi aiki da su ga baki daya na'am kamar da dole ne ka bi sunna a- a- alqur'ani dole ne ka bi sunna ta annabi sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam na'am amma dangane da matsayin kowane da matsayin kowane dan sunna takan zo ta- ta ta bayyana umumin qur'ani ko bayan ka ambata da zu na'am haka ma takan zo ta yi taƙayyidi na alƙur'ani mai girma na'am hakan ma takan zo ta yi taksisi na Na'am.
umumin da muka ambata da su na'am to ita sunnan nan tana da kashe-kashe na'am wanda wannan yana da muhimmancin gaske sosai na'am a bangaren ɗaliban ilimi na'am
um, akwai kashe-kashenta a bangaren malaman hadisi sannan kuma akwai kashe-kashenta a bangaren malaman shari'a nace malaman shari'a malaman usulul fiqh da kuma malaman fiqh kai tsaye na'am kashe-kashenta a wajen malaman usulul fiqh wanda akan shi muke shine ta kasu zuwa mutawatira mashhura da ahad wannan kashe-kashe ne manyan-manyan kashe-kashe guda uku da malaman usulul fiqh suka kasa sunna akai na'am dangane da su waɗannan malamai guda hudu da muke magana kansu na'am kowane yana da wajhatan nazar wato fuskar da yake kallon sunna a bangaren istidlal a kafa dalili na'am
Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal sun tafi kai tsaye mubasharatan cewa sunna mutawatira hujja ce kai tsaye ba ta da wani kaidi ba na'am abun nufi da wannan shine wato idan sunna mutawatira ta zo to abun nufi da wannan kenan mas'alar annabi sallallahu alaihi wasallama in faɗa yayi ya faɗe ta gaban jam'un gafir na na'am sahabbai jama'a mai yawa jama'a mai yawa na sahabbai Mm.
waɗanda wannan sunna kenan ba ta ɗaukar tawili abin da faɗa shi ɗin ne na'am don haka ba zancen tawili a cikin wannan sunna na'am misalin wannan kamar a ce a zahar raka'a hudu ce na'am an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi na'am bila adadin yana wannan da haka yi wannan bai ɗaukar tawili ko saɓani a ciki Mhm.
haka ma azumi a ce ana wata guda ana yi talatin ko ashirin da tara na'am wannan ya zo ta hanya mutawatira na'am sannan akwai sunna mashhura na'am wadda ita kuma adadin wanda suka ciratu su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kai yawan adadin mutawatira ba na'am domin su malamai usul fiqhi da ma fiqhun kai tsaye kusan ba su da wani adadi muayyan na'am a suna cewa dai ma rawahu jam'un yahilu tawa- ya- yali yahilu at-tawatu bihi ko yastahilu at-tawatu bihi تواطؤهم على على الكذب alal kadhib نعم wato al'adance ba zai yiwu ba ga irin waɗannan mutane نعم su haɗu نعم cewa wannan abin ƙarya ne هكا ta ɓangaren um, ta ɓangaren adadinsu da jinsinsu da kuma yankunansu inda sun ka hito نعم ko kuma yarukansu a ce نعم su haɗu ga baki ɗaya su ce ku taho mu haɗa kai mu ce mu ce wannan mu yi- gaskiya ne mu a yi- ce kuma ƙarya ne ko mu yi- mu yi- mu ce abu ba gaskiya mu yi ƙarya ga abin da yake gaskiya ba Aiwa.
wani abu wanda ba gaskiya ba a haɗu wani abin da ba shi ba na'am wannan al'adar ta kore haka na'am Ala- a misalinmu na yanzu na'am a sai misali shugaban kasar america shine misali mai ci yanzu eh ya sunan shi ne John Biden a ce john biden mm.
to kaga kai baka ji kaga lokacin da ka zaɓe shi ba na'am ni ban je ba na'am
to amma labarin yadda ya zo na'am ya zo ta ɓangaren tawatur ne na'am wasu malamai sukan buga irin nan misali don tabbatar da suna mutawatira na'am abu ne wanda ba za ka iya ƙaryata shi ba ba za ka karyata shi ba ko da ba a yi shi a gaban a ka gaban ka ba haka to mashahura kuma adadinta shi kuma bai kai wannan adadin ba na'am to ta ɓangaren ƙafin dalili da sunna mutawatira da sunna mashhura suna da manzila kowannensu na'am aka samu um, ƙarfi na mutawatir ya fi bisa ga na mashhura na'am um, kashi na uku shine khabar wahid na'am wato hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in abin faɗa ne ko ya aikata in abin aikatawa ne ko ya ce a yi ko kuma ya gani ana yi bai magana ba na'am idan takariri ne na'am to amma sai ya zan mutum ɗaya ne ya gani na'am
ko ya ko ya aikata shi annabi sallallahu alaihi wasallam gabansa na'am ko ya ce a gabansa na'am to anan suna da mazahib wannan al'ayyatul arba'a na'am amma dukkaninsu abin da ya kamata al'umma su sani mhm shine dukkansu suna kafa hujja fa mhm da khabar wahid na'am wanda ya kama abin da ya kamata kowa ya sani kenan a ransa na'am
um, mu ɗauko ɗaya shine imam abu hanifa na'am imam abu hanifa ya yarda da khabar wahid na'am jumlatan amma yana da sharuɗa na'am
da ainihin yake bi kafin ya karɓi khabar wahid na'am ba kuma don walakantar da sunna annabi ba ne Mm, a saboda ba ta kariya ne da ba da kariya ga shi addini kan shi na'am na'am
misalin wannan kabar wahid kasancewar shi mutum ɗaya rawaito ba tuhuma annabi yake ba ko rige maganarsa na'am a a tantance a tabbatar da shi ya faɗa ko ba shi ya faɗa ba na'am shi ɗin ne mm, daga ciki dole ne ya zan kar ya saba ma ƙiyasi sarihi na'am yan ce kiyasi sarihi a wajen abu hanifa shine kiyasin da hankali ya tafi akan shi na'am ana nufin lafiyayyen hankali na'am
idan khabar wahid ya zo ya nemi ya ci karo da wannan kiyasi to abu hanifa yakan ɗauki kiyasi sa- eh, sarihi bisa ga wannan khabar wahid na'am kamar da muka yi- muka ce dazu ba dan walakantar da shi hadisin ba tunda ai mance sun haɗu suna aiki da hadisi mutawatir da kuma mashhur suna mashhura da ahad da ahad yawa misalin wannan shine hadisin dawowa da dabbar da ka sayo kasuwa na'am da ka zo sai ka samu nunanta sun kumbura tun da kasuwa ka samu nunanta a kumburi na'am musamman a wancan lokacin mhm, hakan yakan ruɗe mutane wajen sayo ta don su samu nono su tatsa na'am hantsa ta cika ke hantsa ta cika tab mhm, ko da ka zo kwana ɗaya biyu sai ka ga hantsa ta su wuce na'am ashe wani abu sun ka bata wanda ke sa hatsar ta kumbar dan lokaci na'am da lokacin ya kuce shikenan mhm, sai hadisin ya ce ana mayar da wannan dabba ɗin.
dabbar tare da akuya ko ashatul musarra yawa a sautar masardat aiwa shukran fikum a a mayar da ita da sa'in da bino na'am
to sai ce ai abu na kiyasi sarihi kuma maqul shine a mayar da ita haka nan tunda ai kai kai da ka sayo wuta ai bugun hancinka an kai in an zalunce ka an zalunce ka ta yaya za a yi kuma a ce ka mayan mishi da wani akuya kuma alhali ka ƙara mayan mishi da ra'ayi na da dabino dabino don haka a dai dubi hadisin ga na'am yadda yake na'am
Um, misali na gaba shine sharuɗan Imam Malik rahimahullah a wajen karɓar shi ma hadisu ahad na'am shine shi kuma kare ci karo da um, ainihin maganganu na mutanen Madina ko a ce ijma'in su mhm, Ijma'u ahlil al- Madina.
al-Madina. na'am Imam Malik shi yana daga cikin atba'u tabi'in na'am ba tabi'i bane na'am amma dai ya taso ya yi karatu wajen tabi'ai na'am
to shi a nashi ra'ayi da kuma tabbaci madina nan ne masauki na ƙarshe na annabi sallallahu alaihi Wa wasallam alihi wasallam na'am nan ne masaukar wahayi na ƙarshe na'am kusan ba a cika samun nasikh masukh ba a cikin madina na'am sai dai ayoyin madina su shafi ayoyin makka makka mhm, ko hadisan da aka faɗa a madina su shafi na makka na makka na'am to don haka sahabbai da tabi'ai musamman waɗannan ƙurun al-mufaddala na'am ana musu tsammani na alkhairi cewa ba za su saba ma hadisi da gangan ba na'am don haka idan hadisi ya zo ya ci karo da magana ta mutanen madina na'am ta imam malik yakan ajiye hadisin nan sai ya aiki da aikin mutanen madina, madina mhm, Um, misalin wannan shi ma shi ne hadisi na um, albayyani mhm, bil khiyar da khiyar malamin malamin tafarraka na'am aiwa wato masu ciniki guda biyu suna da zaɓi na'am na su zartar da cinikin ko su ka- ko kar su zartar da shi na'am ko ɗaya daga cikin su shi mai sai ya ce na fasa ko mai sai ya ce na fasa na'am matukar ba su rarraba ba na'am a zahirin hadisin da jikin su na'am
amma in suna nan na'am to suna da dama su- wani sun su ce ya fasa na'am musamman dubar da cewa ciniki wani lokaci kana iya sayar da abu daga baya ka yi nadama sayar da shi musamman idan buƙatar sayar da shi ɗin ka samu cewa ta biya na'am
to sai ya ce to ai mutanen madina ba su aiki da wannan mhm, don an samu da zarar suka yi ciniki ciniki ya riga ya kullu mhm, a maimakon haka sai ya tafi kan irin su khiya- khiya- khiyaru shart na'am da kuma khiyaru la'aib na'am da sauransu da sauransu na'am wannan mazhabin um, malik kenan na'am dangane da kabar wahid Na'am.
kaki ma yana karba ina karɓa Amma ga sharuɗa.
akwai sharuɗa kuma akwai lokacin da yake rinjayar da ehe wato wani abu a kan shi Akan shi.
saboda yana ganin sahabban da suka rayu a madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am ba za su yi taro ba akan saba ma hadisi yawwa kenan bai yiwa a ce wannan hadisin a madina ba a aiki da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a madina ya rayu na'am kuma sahabbai su san wannan hadisin kuma suke aiki da Kuma shi suke aiki da kenan shi.
yana nuna akwai wani nassi wanda ko da tana ya boyu ba a san da shi ba wanda ya shafe wannan hukuncin sosai kuwa eh kaga kenan a wajen shi um, kamar wancan hadisi na wahid kamar Na'am.
ya ci karo da ijma'i na'am tunda kamar da muka ambata wasu na kiran wannan amalu ahlul madina matsayin ijma'u ahlul madina madina na'am to kaga sahabbai masu Sun- daraja irin sun shiga wannan ciki sun shiga ciki na'am a ce kuma da gangan samun wancan hadisin na'am to yana yiwa akwai wasu hadisan ko wani hadisan suka dogara kan shi Na'am.
wanda ba wannan ba kuma su sahabbai mutane ne adillai adillai dan Allah ya ce ya yarda da su Ya yi wa- wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin Na'am.
radiyallahu anhum wanda kuma Allah ya ce ya yarda da shi to kinan ko aikin sa Imam Malik Ya yi wa- ba shi ne ya fara cewa ya Shi bane.
ya yarda da aikin sa kaga to wannan kenan Aw, to in muka zo ga um, Imam Shafi'i rahimahullah na'am shi ya fi tafiya wajen intiqadin ruwat na'am a cikin khabar wahid bi na'am ma'ana wannan tantance marwayata hadisan na'am dole ya zan ba makadaci bane na'am dole ya zan bai da sako-sako na'am dole ya rawaito shi da Na'am.
lafazinsa ba da ma'ana ba Na'am.
shi khabar wahid din na'am don mi don kada ya rawaito shi da ma'ana zo a samu halal a samu a ta- ta- abin nan Wani- wata illoli matsala wata matsala to na'am wannan kan daga sai kenan shi kuma Imam Ahmad bin Hanbal na'am so da dama na'am yakan yi aiki da khabar wahid Na'am.
ala wajhi al-itlaq na'am don ka bai da shi bai da wasu sharuɗa kusan bai da wasu sharuɗa.
kawai dai khabarul ahad yana aiki da shi mutlaqan sosai kuwa na'am taka shi yakan ma ɗauke shi ko da da'ifi ne na'am akan kiyasi na'am kaga yaran ja da ke abin nan khabar Na'am.
wahid akan Akan al-qiyas, kenan.
na'am.
Aiwa.
Na'am.
sabani abu hanifa da yaran ja da kiyasi akan Na'am.
khabar wahid na'am wanda dangane da matakan sunna kenan to kenan a gurguje idan za mu yi bita akan wa- abin da ya gabata na'am na farko shi alkur'ani babu saɓani wajen tabbatuwarsa kwarai kuwa sai dai saɓani wajen ma'anar da aya ta kumsa jalala idan muka zo wajen hadisai za mu duba akwai mutawatiri Na'am.
mutawatiri kuma akwai wanda yake mutawatirul lafzi akwai mutawatirul ma'ana Ma'anawi.
ya an ce mutawatirul lafzi wanda lafzin shi haka suka zo Sosai.
mutawatirul ma'anawi wanda in an tattara ma'ana hadisai da dama ta zo Ma'ana akan guda wannan ma'ana guda ce Aiwa.
to sannan kuma akwai mashhur wanda adadinsa bai kai na mutawatiri ba Na'am.
sannan kuma shi mashhur kinnan shi ma akwai wanda mashhurul lafzi ne akwai mashhurul ma'ana Aiwa.
ko ba haka ba Haka yake.
to sannan muka zo ahad zamu ga shi ma ahad kinnan wato akwai wanda yake eh, ta fuskar shi aiki da shi ne aka yi sabani sosai shi imamu ahmad ya ɗauke shi mutlaqan Sosai.
imamu shafi'i yana rinjayar da yana yana da wasu sharuɗa da yake ɗorawa imamu malik kuma yana rinjayar da qiyasi akan sa abu hanifa kuma yana rinjayar da alqiyas akan wato Akan khabar wahid.
a- akan khabar wahid Aiwa.
to kenan wannan su ne kashe-kashe na sunna a wajen malaman usulul fiqh Malaman usulul fiqh.
sai kuma qadiyya ta karshe da ya kamata mu yi lura da ita Na'am.
shine wato al-firqu dalla kamar yanzu irin su mu'tazila irin su khawarij wani lokaci suna ba s- ba sa aiki da khabarul ahad suna cewa ba a kafa hujja da shi cikin aqida Aiwa.
wannan ya saba ma aqida ta ahli sunna wal jama'a Sosai kuwa.
sannan kuma ya saba ma ashe tsarin fiqhu idan muka dawo na mashhur daga abinda wato malamai na mazahibul arba'a suke tafiya akan shi Na'am.
dan haka kuma ɗaliban da ke cewa imamu malik baya aiki da khabar wahid a'a sai iya- idan ya samu mu'arid ne Aiwa.
ya ci karo da amalu ahlil madina Aiwa.
saboda yana ganin wasu dalilai shi kuma imam abu hanifa ba wai baya aiki da khabarul ahad bane sai in ya ci karo da qiyasi shi kuma imamu shafi'i yana aiki da shi amma yana rinjayar da sai an tantance wato kan ruwata da kuma ya zamanto da lafazin shi aka rawaito shi ba da ma'ana ba Na'am.
kai ya zamanto rawi ya dan yi wani tasarrufi a cikin sa Na'am.
shi ko imamu ahmad bin hanbal shine yake rinjayar da aiki da shi mutlaqan Mutlaqan.
ba tare da wato sakewa wai kenan na'am to madalla kenan yanzu sai mu je akan Aiwa.
wato al'aslu wato Ah, eh, al-thalith.
al-thalith sai dai abin da ya kamata mu gane sunna akwai fi'liya akwai qauliyya akwai taqririyya kaririya sunna qauliyya ta fada hadisi qauli yana iya zamantowa mutawatir yana iya zamantowa mashhur ya zamantowa ahad na'am sannan kuma fi'li shi ma yana zamantowa mutawatir yana zamantowa mashhur ya zamantowa ahad Sosai.
taqriri shi ma yana zamantowa mutawatir yana zamantowa mashhur ya zamantowa ahad madalla ga kaga wannan wannan kashe-kashe guda uku to kowanne sa ana samun wannan abubuwa daga ambata na'am a ciki na'am sai mu ji zo ga aslul to thalith sai asali na uku shine al-ijma' na'am shi ma wannan al-ijma' yana daga cikin dalilai da waɗannan malamai gaba da suka haɗu na'am akan cewa asali ne daga cikin usulul shari'a na'am menene ijma'i na'am ijma'i shine haɗuwar na'am malamai waɗanda ake kallon maganganunsu na'am bi ma'ana maganganunsu hujja ne na'am su haɗu na'am akan hukuncin wata mas'ala na'am kenan malamai wanda sun ka kai daraja ta ijtihadi wasu ga da ijtihadi na'am ta haka sharuɗan kuma ijtihadi Na'am.
suna nan malamai sun sun baza su na'am Wanda cikin suna- littattafan usulul sun da fiqh usulul fiqh wanda Na'am.
karanta zaka ji abalai da kuma tsauri na'am sosai kuwa wanda kenan zai iya wahala yanzu ana samun ijtihadai yanzu amma kuma na da sun yi karanci sun yi karanci eh amma sanin wannan ga ɗalibin ilimi Allah ga Allah ya samu wanzu wata hanya na'am ta ta karatu abin na'am am dangane da wannan asali na al-ijma' na'am kamar da muka ambata dukkanin malaman sun haɗu akan shi na'am dalili ne daga cikin dalilan shari'a na'am um, dalili ne na uku na'am a jere na'am
amma wajen imamu shafi'i na'am
wato yakan gabato da ƙaular sahabi na'am a ciki na'am afwan ba imamu shafi'i ba za mu zo kan inda yake gabato da magana sahabi amma Na'am.
shi ijma'in dai na'am haɗuwar malamai tun da kan sahabbai na'am har zuwa masu bi masu kenan shi ijma'i akwai wanda sahabbai suka yi misali akwai ijma'i na tabi'ina akwai na tabi'i tabi'ina ijma'i kuma kowane lokaci ana samun ana iya sa samun shi ko na Na'am.
ana samun shi Na'am.
a Allah kaudar rajih na'am cewa to wannan ijma'in mun buga misalin shi a lokacin sahabbai Na'am.
radiyallahu anhum tunda mun ce galibin malamai sun tabbatar cewa akwai ijma'in na'am amma wasu na ganin cewa anya ya taba kulluwa na'am fi'lan na'am wannan akalan kamar suke cewa yana iya aukuwa na'am amma shar'an suna ganin eh a shar'ance zai iya wahala zai iya wahala na'am shi aya an taba ijma'in na'am misalin wannan shine mirasul jadda na'am wanda ya auku zamanin um, khalifansa abubakar radiyallahu anhu na'am dangane da jika da ya mutu na'am sai kaka ta zo ta ce a bata gado na'am
ana bata ko ba za a bata ba na'am to nan wasu ka ce ba za a bata sun ce ba a bata na'am a dunkule dai abubakar radiyallahu anhu cikin ijtihadin sai ce za a bata kuma an samu sahabban da annan duk waɗanda wanda hukunci ya zo kan kunnan su sun yadda na'am kaga wannan ijma'i ne ta wannan fuska na'am wannan matsala bi ma'ana bata auku ba zamanin annabi sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam, da haka ta zan ijma'i na'am da ta auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am da ba ijma'i bace na'am sai dai mu ce sunna ce a Ta dalilin manzo sunna sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam kenan shi abinda zamu fahimta shi ijma'i ba a yin shi sai bayan Wucewa wato annabi.
wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ya yanke wahayi ya yanki na'am kuma wannan na daga cikin wato jarbawa da Allah subhanahu wataala ya yi muna na'am watakila waɗansu na'am shari'o'i da suka gabata Na'am.
ba a samun ijma'i na'am kawai nassin da aka sauka al'umma su yi aiki da shi in musu aiki da shi kuma shi kenan na'am amma bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallama har yanzu shari'a ma tana ci gaba da Eh, gudana na'am wannan ana iya ganin cewa saboda fadin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita har karshen duniya har ne ƙarshen duniya kenan in ba a samu ijma'i ba Mm.
kaga kamar shari'a za ta zamanto ghairu salihah li kulli zamanin wa wa makan makan yawwa to kaga ka- kaga wannan wannan suna kiran wannan nan shi ta zama shari'a marina na'am bi ma'ana mai caccanzawa kamar yadda zamani ya canza shi ma Na'am.
duk da zamani ya tsawo shari'a tana da na'am tana iya abin nan nashi to wannan jama'in haka kuma ya taba akwa zamanin Umar bin Khattab na'am radiyallahu anhu na'am wanda waɗansu sukan kawo mas'ala na'am ta at-talaqu thalath fi Mm.
lafzin wahid na'am kusa sun ce ijma'i ne na'am me yasa suka kawo wannan suka ce saboda ba sahabin da ya yi mu'aradarsa na'am a lokacin da ya wannan na'am dama tun da wasu na ganin cewa ba ijma'i ba ne suna Na.
ganin cewa ai wancan lokacin na farko dai khalifa ne na'am
na biyu sahabbai sun watsu cikin duniya na'am ba lalle bane ya zan kowane sahabi ya ji da wannan na hukunci.
wannan hukunci na sayyidina amma Umar.
muƙaddara a ce dai suna nan irin wannan yana zama shi ma Na.
ijma'i na'am kenan yanzu in mun dauka sai mu kama wajen Imam Malik ijma'u ahlil Madina ne aiwa eh amma ba ijma'u sahaba bane Ba tunda ijma'u sahaba lokacin sa bane.
sahabbai sun yadu kwarai ku da su Eh.
sun riga sun- sun- sun yadu na'am to wannan kenan to a dunkule dai da abu hanifa da imam malik da imam shafi da ahmad bin hanbal na'am duk sun tafi kan ingancin wannan na'am dalili Na sha Allah.
shine to al-ijma to kafin mu- Ijma'in nan- na'am.
na'am eh jika ijma'in nan kashi biyu ne na'am akwai al-ijma al-qawli na'am aw al-fi'li na'am akwai kuma al-ijma as-sukuti na'am shi al-ijma al-qawli na'am dukkan su sun yi ittifaqi cewa an dalili tara malamai kan mas'ala waɗanda sun ka kai daraja ta ijtihadi kowa ya yadda kowa ya yadda a- a bakinsa ya tabbatar da cewa ya yadda da wannan Sosai.
hukunci wato shi al-ijma al-qawli kenan Al-qawli.
wanda an ka danganta zuwa magamana sallallahu alaihi wasallam an ga- ga- ga- zuwa ga magana kenan to Mm.
bayan shi kuma Mm.
akan kuma ko ba tara su wuri guda ba na'am ya zama wannan matsala muayyana Na'am.
matsala na ayyananna na'am ya zama an tambaye ka Na'am.
wannan matsala ka ba da fatawa Na'am.
ka ba da hukuncinta na'am shi ma wani Mhm.
yana wata kasar daban na'am shi ma an tambaye shi shi ma ba da irin hukuncin da ka bayar na'am to sai an ka tattaro wannan hukunce hukunce musamman irin yanzu da ake allafa abubuwa Na'am.
za ka gano cewa matsalar nan ba samu wani wanda ya saba ba Na'am.
a ciki da haka Na'am.
wani sun cikin malamai sukan ce na'am cikin abin da na sani na'am wannan matsala mm, an yi tarayya kanta na'am
kenan bai sa an taro wuri guda ba na'am amma cikin abin da iliminsa Ya ya kai- bashi na'am.
yanzu Mhm.
wannan matsala majmu'an alaiha na'am sannan akwai sukuti me na'am sukuti na'am shine muna tare da ku gaba daya na'am
in ba da hukuncin mas'ala na'am sai ku yi shiru na'am ba ku ce a'a ba mm, ba ku ce e ba na'am
to suka ce shi ma wannan ijma'i ne a wajen wasu malamai Na'am.
me yasa saboda na'am bai halatta ga malami na'am
ya yi shiru Na'am.
ya ƙi in- ya ƙi in kari na ƙarya na'am kenan yanzu kamar abin da ke son na gane idan malamai Mm, waɗanda suka kai darajatul ijtihad wasu daga cikin su suka zamna suka zartar da wata mas'ala na'am yanzu zamanin internet da ri- da abin nan da da da TV Eh.
aka watsa wannan fatawa din ba a samu wani malami ba Wanda ya wanda mu'arada.
ya sa wanda ya mu'arada cikin mujtahidai amma Na'am, kwarai.
to kina sai a dauke shi matsayin al-ijma' eh as-sukuti malam ka ce cikin mace ta sai amma eh saboda yanzu lokaci ne na'am na kowa malami ne na'am dole na sai an nuna wa mutane cewa mutum ba kowa ne ba ake yarda da cewa in yayi ba sabani kowa bane na'am sai mai akida ingantatta aƙida- kuma sai mai ilimin da ya farko kai kenan.
ya kai- Sai mai aƙida da ingantatta ingantatta aƙida.
kenan yanzu ba za a yi amfani da firaqud dalla ba wadanda dama irin su eh, misali rawafir na'am.
kuma mu'tazila yawa imma kinan akwai su- hunaka man la yu'taddu bi qawlihi fil ijma Sosai kuwa, Eh, in ba haka ba ai sun ta masail ma na'am wanda mutane an yi jima'i kansu zaka samu mutazila sun ce ba su yadda ba na'am wasu murji'a wasu na'am kaza shi'a ba su yadda kaza ba to dan Amma dan kuma dan mutum ya fahimci dan mutum ya fahimci cewa wannan.
eh, ga- akwai wanda fahimci shi wannan.
bizancen shi bai bai shiga Sosai bai shiga haka ciki.
mm, to wannan kenan Na'am.
wannan shine kashe-kashen jima'i na'am to kamar da muka ambata muka isharar dazu na'am ya taba wa kowa ko bai taba wa kowa ba shi ma akwai khilaf na'am domin imamu shafi'i na'am a wajen shi na'am
yana yawaita tsanantawa wajen ijma'i Na'am.
kafin ka ce matsala an yi ijma'i kanta Na'am.
to ka tabbatar na'am shi ma saboda tsantsenin shi bangaren addini na'am dole ka tabbatar cewa eh lalle dukkan mujtahidi a wannan zamani na'am lalle ya yarda da wannan mas'ala Mas'ala.
ne tunda za ta zama addini su za ta zama addini kuma bai halatta a saba mata ba yasa a bayar ta samu cikin ta zama Na'am.
dalili daga cikin shi daga To cikin wannan- adillatu shar'iyya wannan shine yazo kan magana ta malaman usul fiqh suke cewa na'am al ijma'u aqwa min ad dalil na'am
wannan lokacin da aka faɗi wannan magana na'am zaka ga ta buga kan wasu Mm, tunda an ce ta fi dalili Ta fi kinan dalili.
kamar suna nufin ya za a yi a ce ijma'i yana gaban Kamar ya fi Qur'ani alkur'ani da ma ke- sunna yawa.
eh To abin da ba su ake nufi- fahimci ba su fahimci ba su abin da ake fahimci abin ba.
na'am abinda ake nufi da wannan na'am shine ai dalili kamar da muka ambata dazu na'am ba bai ɗaya yake ba na'am idan na qur'ani ne kamar da muka ambata ai shi qur'ani qat'i qat'i al-wurud ne Na'am.
bi ma'ana na'am an yi da cewa gaskiya ne duka na'am to amma akwai wanda yazo am na'am wanda kuma al-am ya taji ila al-khas na'am akwai wanda yazo mutlaq Na'am.
shi kuma ya taji ila taqayid na'am ko muqayyad na'am sannan kuma da sauran dai kashe kashen shi na'am amma ijma'i shi kuma bai da am na'am shi bai guda bai bukatar da yake taksisi da ya zo magana ta daga magana ta guda kare ce kawai ka bi yawwa to dan haka nan ne abinda suka nufi kenan da Eh, kinan wannan kuwatu dilala ne suke Quwwatul zance jala'i Eh, wa ba kuwatu quwwatul thubutu istidlal, ba ba Eh, quwwatul thubut ba na'am karfin dalili ne na'am da haka ba wai yana kore ta fata Qur'ani bane ko menene abinda ya kamata Ɗalibai ɗalibai su su ɗalibai su su fahimci.
fahimta kenan na'am wannan to malam kan kafin mu ci, eh, mu shiga cikin dalili Na'am.
na hudu na'am Eh, dalilan da malamai suke kafawa game da kasancewar ijma'i ana aiki da shi imam shafi'i a cikin ar-risala ya kafa hujja da waman yushaqiqir rasula Na'am.
min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina yabbi hanyar da ba ta mu'minne ba kenan wannan ya nuna cewa ijma'i sabili ne na mu'minnai Sosai kuwa.
kan wani ya jawo igewayo ya ce a to ai shi bai san dalilin da wannan ba wannan ba ga Qur'ani ya bayyana ya Na'am.
tabbatar da wannan Awo, sai mu je zuwa ga dalili na hudu saboda Kyau.
hange da Mm, lokaci da lokaci ba na'am to dalili na hudu na'am shine al-qiyas na'am wannan a wajen Imam Abu Hanifa na'am Imam Malik rahimahullah na'am da kuma Imam Ahmad bin Hanbal na'am
to shine martaba ta hudu na'am
amma a wajen Imam Shafi'i na'am martaba ce ta biyar na'am wato shi kenan Imam Shafi'i na'am yakan kafa hujja bayan Na'am.
ijma'i Na'am.
da qaulus sahabi na'am shi a martaba ta hudu na'am shi kuma qaulus sahabi a wajen shi yace malam yu'raf lahu mukhalifan na'am kina yana da wani sharadi da ya kafa ba haka ba ba kawai haka kawai ba na'am yawwa in ba a san cewa magana ta sahabi ba wannan sahabi kenan ijtihadin sahabi yake nufi na'am ijtihadin sahabi na'am ajiwa tana shi kawai sahabi ana yi riwaya yayi Na'am.
kaga yanzu zama sunna kenan wannan Na'am.
amma ijtihadin sa to in sahabi ijtihadi Na'am.
yakan kaddamar da shi kenan kafin kenan.
maganar sahabi tana da reshe guda biyu akwai riwayar sahabi Ehem.
wadda min ma la majala lil ra'ayi fi Ra'ayi fihi.
abinda ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba Sosai kuwa.
kamar labarin kiyama da labarin gaibi Kwarai to kuwa.
wannan wato sai na da hukumul marfu kamar Na'am.
matsayin hadisi yake nan ba shi ake magana ba Na'am.
na ana magana a matsayin sahabi dan mutum amma kuma yana da wata manzila wata daraja wadda wasu ba su da ita Na'am.
ya ga lokacin da alqur'ani ya sauka ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne yana jin larabci Kwarai.
kenan kenan maganarsa tana da muhimmanci a cikin wato addinin musulunci sosai kuwa.
na'am to to wannan kenan amma idan aka san cewa wannan sahabin yana da mukhalif Na'am.
ma'ana sun ijtihadi ne yasu yasu na'am an ka samu matsala tana da kusan ra'ayi guda biyu na'am to imamu shafi'i Na'am.
yakan yi kokari ya dauki daya Na'am.
daga ciki ba tare da ya mai da shi cewa dalili bane wanda ya gabaci qiyasi na'am qiyasi na gaban shi na'am to menene qiyasi na'am qiyas shine kusan na'am addinin na'am bi ma'ana addini ga nawazil na'am mai nawazil sababbin matsaloli na'am waɗanda zamanin annabi ba su auku ba na'am waɗanda suna buƙatar hukunci kuma yanzu na'am
to shi wannan ƙiyasin na'am
ma'anarsa shine wato
yana da rukunai guda hudu rukunai guda hudu kafin rukunai guda hudu Na'am.
shine ilhaqu mhm mas'alatin na'am la nassa fiha na'am
ila aslin na'am al'asala na huwa ya wato asali ana shine mas'alar da nas ya zo kanta na'am na'am saboda ina suka tare da ta hada su Na'am.
shine illa na'am za mu zo kan alkawamin qiyas insha Allah na'am a cikin wani hukunci guda Na'am.
kaga anan mun samu matsalar da an samu sabuwa yanzu na'am wadda zamanin annabi bata auku ba na'am sannan kuma sai muka ga ta yi kama da wata matsalar da Na'am.
zamanin annabi ta auku Sallallahu har ma alaihi wasallam.
nasi ya sauka akan a kanta nasi na qur'ani ko na sunna na'am to sai suka haɗu na'am a wajen sifa na'am za mu magana kan sifa yanzu mai kaɗan insha Allah tamam na'am Si- a a cikin wani hukunci na'am na haramci na'am ko na ko na halal halacci na'am ko na karhanci ko na Na'am.
zamanta mandu na'am to wannan kiyasi a Mm.
gurguje Mm.
ya kasu zuwa abin yana da rukunai guda hudu hudu na'am akwai al'asul na'am akwai alfar'u na'am akwai kuma al'illa na'am sai kuma الحكم alhukum نعم al'asulu anan نعم shine mas'alar da نعم تفاو nassi ya zo يسو a kanta أكنتا Ya so تن a زامن kanta.
منزو صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam قررا ayyo karara نعم shi kuma far'u Na'am.
shine sabuwar mas'alar da yanzu ta faru نعم kai kuma matsayinka na mujtahidi نعم da zama ambaci cewa akwai fasharuɗa na Na'am.
mujtahidi نعم kana son Mhm.
ka haɗa auren hukunci نعم tsakanin wannan mas'alar ta faru yanzu نعم da waccan mas'alar ta faru Na'am.
zamanin saukar wahayi نعم cewa hukuncin su guda ne نعم
saboda waga illa Na'am.
ta uku نعم to menene asali نعم mun bayyana Na'am.
menene far'u نعم mun bayyana نعم to mecece illa إلا نعم illa نعم sun kace shine wata sifa نعم
da a tare da نعم mas'alar can da nasi ya sauka a kanta نعم
kuma ana ganin cewa akan wannan sifa ce hukuncin ya sauko نعم
to wannan ita ce illa kai tsaye نعم
to ita wannan illa نعم ya za a yi yanzu mu gano ta تو
mu ce yalle ita ce illa نعم ce ake a gano ta نعم to akwai sharuɗa da malamai na usulul fiqh suka shimfiɗa kafin sifa ta zama ita ce illa نعم hukuncin abin nan sharuɗin farko نعم shine ya zamo ta zamo mundabata مهم.
bi ma'ana نعم أنا أي إيه تدرس. ta تنتنتيتا iya tantance ta malam يوا mu buga misali da wannan نعم shine an halatta a yi kasuru نعم
a lokacin tafiya نعم
sai an kace saboda مم.
mashakkar da ke ciki نعم
illa ana ita ce wannan mushakka mai mushakka wahala na'am
to ai wannan wahala kuma ana iya samun ta ga dan gano wanda ya wani gona yana noma na'am kuma ana iya samun wannan mashakka na'am ga wanda ya wani yana yana aikin eh, kankari na'am
to dole zan mun daba amma wannan ba mun daba ta bace na'am ta aiki wani tunda gona wanda ya ini gona ya fi wanda mota take gudu da shi yana zaune cikin mota Ya fi.
mai sanyi eh akwai sanyi ko Eh.
yawa amma ai shi mai gona mai Na'am.
wani wa- wa- wa- wani aiki wurin gona yana zama ne na'am ba tare kuma ya ci- ya cutu ba na'am ya ce ya bar aikin na'am mai ɗauka kankare yana miƙa ma masu aiki yana ajiya ya zama ne na'am amma matafi na'am cikin halin tafiya al'adance bai zauna ya ce shi ya fasa tafiya na'am in ko ya zauna manufarsa ya huta ne ya ci gaba ko ya dawo na'am to kaga ashe wannan mashakka tashi ba ta rabuwa da shi na'am
anan akwai wahala ga tafiya na'am akwai wahala wurin noma na'am akwai wahala wajen aikin kankare na'am amma waccan wahala ta halin tafiya na'am kamar da an salama ya bayyana tafiya a safarin ƙetawata min al'azab na'am to ita ce illa mundabata bi ma'ana ana iya tantance ta na'am cewa musamman musamman waɗannan almazahib al-arba'a na'am kusan cikin su kusan babu wanda ya iyakance na'am
adadin lokacin abin adadin tazarar tafiya na'am ƙasa ga mil 40 na'am
an samu wasu malaman masu ijtihadi sun ce ana iya yi ƙasa ga haka na'am amma tunda muna magana kan su ne na'am to su sun ce sai in ya kai mil kaza na'am kenan kaga yanzu tantancewa ya shigo na'am tafiyan ma sai in ta kai lokaci Kaza.
kaza da Mm, kuma na'am.
tazara kaza na'am to amma kuma ai ana samun na'am mutumin da na'am matafiyi ne na'am amma kai nan da azzam ne ka fi shi wahala na'am me yasa na'am yana yawa kila daga nan kwanni kila mu dauka Mm.
akwai filin jirgi na'am jirgi ya London na'am ya shiga jirgin an Na'am.
kunna mai AC na'am ya tashi Na'am.
ya tafi kasar Faransa na'am kafin ka ce kwabu ya kai na'am bai da matsalar komai abinci ma kawo masa ake yi na'am kaga wannan a zahiri bai da mashakka na'am to shi ba zai kasar ba zai yi na'am saboda abun lura ga shari'a na'am shine a galabiyya na'am mafi lokut mafi mafi mafi yawa mafi yawa na'am mafi yawa na'am ba ta la'akari da ashkas da Na'am.
ɗaiɗaikun mutane Na'am.
karka ce ai wani tun da gwamna ne shi bai bai kasuru na'am karka ce tun da wani wani ne bai zai kasuru ba na'am a'a ana magana ne kan awsaf na'am tun da ya tafiya yanzu akwai mazanna ya Na'am.
mazanna Mm.
yanzu ya shiga inda ake tsammanin a samu na'am mashakka na'am da haka an na'am halatta masa ya yi kasuru na'am sannan abu na gaba dole zan wannan illa tana da subuti na'am bi ma'ana tana yawo duk inda hukunci ya Na- yi yawo na'am abin da suke cewa الدوران a dauran Mm. الحكم يدور مع يدور مع علته علته وجودا وجوداً وعدما وعدماً.
نعم hukunci yana yawo tare da illa shi نعم in akwai illa akwai hukunci in babu illa babu Na- hukunci na.
don haka wancan matafiyin da a ce ya dawo Na- gida na.
ya wani gona yana aiki ba zai kasaru ba نعم don babu tafiya نعم tafiya anan ita ce ita ce illa aiwa to bari in ƙara gaba kaɗan na'am dangane da um, ita wannan illa na'am illan nan نعم
tana da hanyoyi نعم da ake iya gano ta نعم wani lokaci mhm kenan masalakul illa na'am muke to magana.
yanzu kafin mu shiga masalikul illa na'am ina ganin akwai wani abu da adda muhimmanci da ya kamata mu faɗa na'am shine kasancewa illa kuma muta'addiya ce aiwa muta'addiya wadda tana iya tashi daga asali ta tai zuwa ga far'i ga far'i domin in ta zama to illa kasira ce ai ba za a yi aiki da ita ba sosai ko yawwa aiwa na'am lalle kam Lalle.
dole dan illa ce muta'addiya na'am kamar da ka ambata um, illa kasara ita ce ma- mai takaituwa kawai ga na'am asali to to da haka tun ta ta- ta takaitu ga asali na'am to kenan yanzu babu dama eh babu akai hili a a sadar da ita da sadar ta wancan ga far'i tun da Na'am.
ku babu dama sadar ta ga far'i to Na'am.
ba za ka ba wancan far'on ba hukuncin na asali na'am tunda mun ce illa ce ta haifar da hukuncin gaskiya ne to kuma illa ba su tsallako ga wanga haka ainihin haka far'in ba na'am wannan kenan to to mu je kan masal- masalakul illa ko eh muna iya mun shiga masalikul illa a gurguje in Na'am.
Allah ya samu mun kare su in ya so darasi na gaba sai mu karasar da abin da ya kyau sauya yawa to bismillah masalakul illa a gurguje na'am akwai mashiga ta farko na'am shine alqur'ani na'am ya bayyana cewa saboda kaza ya na'am haramta kaza kaza kenan sai zaman to nassi ne nassi ne Illa yawa wato mansusa.
illa mansusa wadda Yawa.
cikin nassi an ka fiddo ta cikin nassi an ka fito ta Na'am.
aka aka fito ta na'am to don haka a nan ƙura'ani ya bayyana mana ƙarar cewa saboda kaza ne saboda kaza mun gano illa na'am na gaba na'am akwai kuma shi nassin nan yana iya nuni na'am kan illa akwai kuma illa kenan zahira akwai illa wadda za ta fito fili karara Karara.
kowa ya fahimce ta mansusa kenan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ma'ida yake cewa bayan ɗayan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adamu ya kashe ɗaya daga cikin su sai ce min ajli zalika katabna ala Ala bani bani isra'ila Isra'ila.
saboda wannan kenan kaga min ajli ya nuna dalilin da yasa aka yi kaga illa ce wadda take wato karara warai kuwa ina fata an fahimta to don haka yanzu Na'am.
um, katabana hukunci ne na'am ina illa shi na'am shine min ajli min ajali na'am
to saboda kenan wancan kisan da aka yi Na'am.
shi yanzu shi illa ta katabana an ka wajabta bani musu Isra'ila, yawwa.
Mm, na'am akwai kuma wato illa wadda ta zo zahira na'am bi ma'ana nasi ya nuni kanta na'am amma kuma nuni da ya kanta ya ɗaukar fasara guda biyu na'am ya ɗaukar waɗannan haruffan na illa ne ko Na'am.
ba na illa ba ne na'am yawwa yakan zo irin wannan na'am um, sannan kuma akwai illa ta ima'i na'am wadda Nuni aka kawai.
yi nuni wadda aka yi nuni ima'i shine ishara kenan Ishara.
au ma'ayuni Au ma'ayuni.
ima'an na'am ya wala na'am to wace ce na'am wannan ita ce hukunci ya jerantu na'am tare da Na'am.
ambaton wata sifa na'am wadda ba dan ko wani fi'ili ko wani fi'ili na'am ko wani fi'ili na'am wadda ba a ce kai tsaye saboda kaza an kai kaza ba amma in ba eh, inda ba dan haka nan da an kai shi ba da sai zamanto magana ba ta da ya zama fa'ida kin lagawu ya zama Lagawu, wasa eh, kawai bai da- bai da fa'ida.
misalin wannan Na'am.
shi la ya qadil qadi wa huwa ghadban na'am kada alƙali na'am yayi hukunci alhali yana da hushi na'am shi nassin na hadisi bai ce na'am saboda hushi an ka hana hukuncin alƙali ba na'am bale ya zama nassi ne na'am to amma dai Mhm.
hada hana alƙali hukunci Mhm.
da ambaton hushi na'am an yi ishara an yi nuni Na'am.
cewa ashe saboda Mm.
hushi ne Eh, aka aka- alƙali ya hukunci na'am da haka duk abin da kuma yayi kama da hushin nan na'am zai iya ɗauka ya hukuncin rasa sa hukuncin kuma na'am yana cikin tsananin jin yunwa Yunwa, suna na'am.
ce abin da sa- me a cikin hushin shine ishtigalul bal na'am tashwishul fikr akwai tashushin fikir eh akwai wato yana ɗaukar hankali tunani Na'am, yana hana mu hankali yayi aiki.
Ya aiki.
Shi ko wato hukunci yana buƙatar hankalin kai na ɗaukar kwanci.
hankali kwanci Haka.
da haka yana cikin tsananin farin ciki ana hana shi Na'am.
tsananin bakin ciki ana hana shi tsananin Na'am.
jin yunwa tsananin jin bacci Na'am.
duk ana iya hana shi Na'am.
hukunci To, da kuma irin su um, la yarsul qatil na'am.
wanda ya kashe wani Bai zai gaje bai shi ba Na'am.
to me kawo kalan me kawo alaka tsakanin la yaris da Mm, kuma alqatil.
alqatil ya zama ismul fa'il Na'am.
wanda yana dauke da sifa Na'am.
Shi- to wannan sifa da dauke da yake dauke da ita Na'am.
cewa shi abin da yasa saboda kisan da yayi ne Na'am.
yasa an ka ta haka kiyasi akan wannan Na'am.
to hadda wanda an ka bar ma wasiyya Na'am.
idan ya ga kai ana iya hana shi wasiyyan nan Na'am.
sai zai kashe wanda Na'am.
ya bar ma wasiyyan nan Na'am.
shi ma ba za a bashi wannan Haka.
wasiyya ba Mm, Kenan yanzu idan muka duba kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha al-mu'minun.
aiwa Mu'minnai sun sun Ya nasara.
rabauta.
aiwa to kaga Kaga yanzu in ba dan kasancewa su mu'minai ba ai magana sai ta zamanto ba ta da wani Ta zama lagau.
lagau Sosai.
amma kasancewa su suna da imani shi yasa Allah ce sun rabauta wanda Rabo.
kuma bai rabo- bai bai yi imani ba ba zai rabauta ba ba zai rabauta ba na'am haka haka kenan illa shine imanin na'am wannan kenan na'am sannan kuma um, akwai mashiga ta asabru wa taqsim na'am me asabru wa taqsim na'am
shi asabru wa taqsim na'am shine hukuncin da na'am an ka faɗa cikin nassi na'am amma ba a bayyana illar ba na'am la nassan wala zahiran wala ima'an na'am shi ba a ganin shi a zahiri Mm.
ba a ganin shi a baro baro kuma ba a ganin shi ta fuskar ma Ishara.
a bo- ishara Aiwa.
kenan dai sai masu zurfin ilimi za su iya gano shi Sosai kuwa.
to na'am to don haka nan mujtahidi na'am zai zauna ya ga wanga abun da aka haramta na'am misali Mhm.
wato me yasa an ka haramta shi ne na'am da ba da illar ga na'am
to yanzu sai ya zo cikin tunanin shi na'am da malaka wata Allah subhanahu wataala ya bashi na'am sai ya kawo abubuwan da yana iya yi wa zama su ne illar na'am sai ya jeranto su na'am mu dauki misali guda na giya na'am na'am giya Allah Na'am.
subhanahu wataala ya haramtar da ita na'am amma kai tsaye cikin Qur'ani muke magana da take eh, sunna ta bayyana abun Na'am.
amma Qur'ani bai bayyana illar ba na'am to kana iya cewa daga cikin sifofi na giya na'am akwai kasancewar ta Na'am.
sa'ila na'am kasancewar ta abu ne ruwa ruwa na'am akwai kasancewar ta tana cikin kwalba na'am in ta kwalba ce na'am akwai kasancewar tana da hawan kai na'am hawa hawan kai irin ka ji Na'am.
gawu haka ga cin kanka na'am akwai kasancewar ta kuma at-tatrib kenan a tatarib na'am a kasance ta kuma mai sa maye na'am as-sukr asukur na'am sai ka to kuma ka bi waɗanga illoli illolin da guda guda da guda guda na'am kowane su na'am ka ga cewa wannan zai iya zama wa ka Na'am.
bibiye shi cike da bai na'am in bai iya zama wa sai ka jiwa da shi na'am saura uku ka zo kan na biyu ka zo kan na uku misali Na'am.
in ka ce saboda tana cin kwalaba ne an ka haramta ta sai turare zan haram sai turare zama haramun ko kakuna ta zama haramun sauran kayayyakin da aka saka cikin kwalabi na'am tunda kwalba ce suma ga kwalba nan Na'am.
haka wannan ya zama lagawa shi ma na'am tunda a cikin kwalba ai babu babu makasar na shari'a Na'am, a na'am.
cikin harantar da abin da cikin kwalba na'am um, sannan kila ka ce dan tana hawan kai ne na'am ta tsari na'am
to wannan yana iya zamowa ba'dul illa na'am sashe ne na illa Na amma illa.
ba shine illa ba ba shi bane illa kai tsaye na'am da haka tun ba shi bane illa kai tsaye Na'am.
to sai dai an nemi illan nan fa ta zama cikakka Na'am.
sai a zo kan iskar na'am to wace hanya ka bi ka gano cewa sa mayen ne shine addilin ne da su aka haramta haramta na'am shine ai hankali yana da muhimmancin gaske na'am ga dan adam Na'am.
in babu hankali babu dan na'am adam babu taklifi ba a Babu dora taklifi.
masa komai ma ka gani na'am to tun da in babu hankali na'am babu takalifi to to ko ashe hankali duk yana da abin da zai muhimmanci, taba kuma hankali ba shi ana haramta na- ana shi iya haramta shi to na'am da haka kenan yanzu ka ga mujtahidi ya ta hanyar asabar wata kasim na'am ya cimma cewa eh lalle wannan Na'am.
iskar shine illa ta haramtar Illa.
da Mm, giya to mun bar wani abu guda shine illa wadda aka ijma'i na'am akanta na'am ita illa wadda aka ijma'i kanta ita ce ita ce ma wadda nassi bai ambata ba na'am karara Na'am.
amma malamai kusan kamar da muka ambata dalilin na ijma'i na'am a cikin uh, al'adillatu shar'iyya na'am sun yi Ijma- jima'i akan ta.
ijma'i kanta ce ita ita ɗin ce na'am aiwa kamar aiwa kamar misali na'am um, um, kamar da malamai sun kai ijma'in cewa misali yaro karami dukiyarsa za a kulan masa da ita aiwa to illar da malamai sun kai ijma'i akan ta as-sighar kasancewa shi yana yaro duk malamai sun yi ijma'in cewa dalilin da yasa aka ce ayi wilaya akan dukiyar maraya ko ayi masa hajaru a kame a hana shi ya amfani da ita Na'am.
saboda yana karami ne shi yasa da ya girma ya mallaki hankalin kansa mallaki sai a bashi dukiyarsa Ka ko gani?
ba haka ba sai Kwarai kuwa.
malamai sun kai ijma'i akan Sosai wannan kuwa.
illa na'am To- to akramakallahu kafin lokacin mu sai ya matso saura mintuttuka kaɗan Na'am.
nan wajen asabar wa taqsim ne ya kamata mu dakanta sai mu shiga cikin sauran abubuwa Eh, kalima ta asabru muna son yan uwa su gane cewa da sinun ne ba da sadun ba Kwarai kuwa da gaske.
yan an ce asabru da larabci shine hakuri Sosai.
amma in aka ce asabru da da sin.
da sinun yana nufin al-ikhtibar jarraba abubuwa Kwarai kuwa.
at-taqsim kuma shine rarrabe abubuwa to shine malaman usulul fiqh suna kallon shi as-sabru wato shine hasru awsaf hasrul awsaf Na'am.
za a tattare dukkan sifofin waɗanda ya kamata a ce illa tana tabbata a kansu Na'am.
shi kuma wato at-taqsim wa at-taqsim eh, sai zamanto za a eh, rarraba su shine hasrul awsaf Shine hasrul shi ko awsaf, as-sabru shine ibtal al-awsaf allati Ayyo, la la tasluhu tasluhu lil- illatan.
illatan Sosai.
kenan da- an ce at-taqsim a fiddo su ɗaya bayan ɗaya as-sabru a jarrabe su a dibi wacce ce ya kamata ta zamanto illa Kwarai, kwarai.
to kafin lokacin ya muna halin sa eh, za mu duba mu gani cewa cikin alqur'ani ma irin wannan akwai shi saboda akwai da yawa daga cikin waɗansu sai kaga a buga shi cikin alkur'ani amma eh, ba su san da shi ba suna ƙaryata shi ba su ma san ƙur'ani ne suke ƙaryata ba Sosai.
idan muka duba a cikin suratul eh, eh, al'an'am kaga Allah subhanahu wataala da yazo wajen munakasha wato tattauna dalilan kafirai na haramta waɗansu abubuwa sai ya ce musu thamaniyata azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn sai ya ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin صادقين.
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين wato da suka ce waɗannan abubuwan haramun ne su sai Allah ce to yanzu ma- wato nau'uka ne guda takwas namiji da mace shin azzakarai ne harrama mazaje ne an ka haramta aka haramta amil unfe ne ko ko mata to idan babu haramci ga maza babu ha- haramci ga mata an mashtamalat alaihi arhamul unfe ne ko ko abin da yake cikin cikin su ne shi yasa kasancewar shi namiji ne shi yasa kuka haramta shi ko kasancewar shi mace ko ko kasancewar sa a cikin ciki babu Babu.
sai ya ce am kuntum shuhada'a idh wasakumullahu bihadha ko ko kuna da wani dalili tunda dalili kala biyu ne ko ya zamanto na hankali ne ko ya zamanto dalili ne wanda an ka ruwaito to ko ko kuna da wata shaida daga Allah ko ta alkur'ani ko ta sunna to kaga sai Allah ya bi duk hanyoyin da zai nuna Gaba wannan ɗaya.
magana ƙarya ce As-sabr wa taqsim ta Sosai as-sabr wa taqsim kuwa.
misali kuma misali a cikin suratul tur da Allah ya zo ga masu shirka waɗanda suke ganin cewa wato suke shirka sai Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin su kafin rai suna ganin ba ta wani abu aka same su ba haka kawai am humul khaliquna koko su suka halicci kansu to sai Allah bai faɗi na uku ba shine cewa wato koko Allah subhanahu wataala ya halicce su dan shine ba su yarda da shi ba misali kuma na uku da malamai suke bayarwa kafin mu tafi shine misali na cikin suratu wato Maryam da Allah subhanahu wataala magana kan wannan kafiri sai Allah ce attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada kaga yace lahira lahira ma in an tashi to yana la'uta yanda malam wa walada za a bashi dukiya za a bashi aya sai Allah ce attala al-ghaiba shin yayi ittila'i ya tsinkayo gaibi ne ya sa abinda a cikin lauhil mahfuzu am ittakhadha inda ar-rahmani ahda koko yana da alƙawali ne tsakanin shi da Allah to tunda bai san gaibi ba bai da alƙawari tsakanin shi da Allah kina wannan magana da yake faɗa ƙarya ce to dan haka wannan ko cikin alkur'ani mai girma akwai shi lokacin mu ya matsu insha Allah ta'ala ƴan uwa dan jira mu kaɗan insha Allah za mu dawo mu ci gaba da wannan maudu'in namu na wato usul na malaman fiqihu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته